والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد شيء قبل كراتم من حديثي سنمنا كراتو كل في رياض الصالحين أبو زكريا يحيى بن شرف وند أتوفسن دال الإمام النووي Allah ta'ala ya mishi rahama sannan muna karatu cikin kitabul fada'il zama da suka gabata mun yi bayani akan abin da ya shafi falalar yin suhur da kuma jinkirta shi matukar alfijir bai fito ba na ana nufin alfijir wanda daga an kira sallah sai shiga sallah an gane ba alfijir na farko ba sannan mala ya mana bayani akan falala kuma na gaggauta buɗe baki ta yadda muka ji cewa annabi a hadithi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane ba su gushewa cikin alkhairi matukar suna gaggauta bude baki kamar annabi ya san kenan akwai waɗanda a bayansa za su zo suna jinkirta mai bude baki kuma da suna addini ba addini suke ba addinin annabi muhammad sallallahu alaihi shine daga rana ta faɗi ƙwaryar rana ta ɓuya shikenan afkara sa'in azumi ya riga ya mi ya ƙare an gane zancen sai taurari sun fito wannan ba addinin musulunci ba yau da za mu tashi a gabar da mala yake cewa babu amri sa'imi bi hifzi lisanihi wa jawarihi an al-mukhalafat wal mushatama wa nahwiha babu amri sa'im babu umarnin mai azumi bi hifzi lisanihi da kama harshensa wa jawarihi da gabansa gabai ido hannaye kafafuwa an gane yawa kunnuwa anil mukhalafat daga abubuwan da shari'a ta suka saba wa shari'a wal mushatama da wato ainihin ashariya wa nahwiha da abin da suke kama da su kina wannan a rayuwarka gaba daya ana so ka zamo mai kama harshenka ihfaz lisanaka ayyuha al-insan la yaldaghannaka innahu thu'ban kamar da Imam Shafi'i ke faɗa cewa ka kare harshenka ya kai dan adam kar ya sare ka domin maciji ne mai mummunan dafi duk wanda kaga ya halaka yawanci me ya kai shiga halaka harshe yawa wani zaka gan shi a wuta me ya kai shi wuta harshe yawa don haka mutum ya kama harshensa musamman lokacin da yake azumi haka gabansa daga duk abin da shari'a ba ta so kamar a shari'a da abin da yake kana da su don haka azumi makaranta ne kenan ko makaranta ce ta koyar da mutum tarbiyya da kyawawan ɗabi'u kana azumi baka canja ba to akwai matsala in kana azumi a ganka akwai canji a rayuwarka sannan in ka canja na wata ɗayan na misalin iya ramadan ma kai mun ce shine ai fatan ka canja dukka tsawon shekara in ka canja tsawon shekara to ai fatan tsawon rayuwarka kame ka canja amma a ce ka iya kamewa a wannan azumi ko watan watan azumi amma kuma daga azumi ya kare duk abin da kake na sabo ka koma cikin sassilin to makarantar azumi ba taimaka mi ba ba taimaka amfani ba ما لا كاو حديث غدا بيو أبابه حديث نفرق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دقى أبو هريرة الله قال مش ذلك شو النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إذا كان يوم صوم أحدكم zai kasance yinin azumin ɗayan ku dai wato yinin da mutum ke azumi ko fala ya fus kada yana maganganun bata wasu ko in suka zauna banda irin wani maganganun ba su da maganganun batan an ce kare haka kare je ji yau kada ya zamo ka kunna abubuwan da dukkan cikin su mai maganganu ne na batsa wala iskhaf hada kada na harbowa daga murya da ihu ba tarbiya bace a same ka ko a kasuwa kana daga murya shi yasa daga cikin siffar annabi sallallahu alaihi wasallam har a attaura shine bai kasance mai daga murya a kasuwa ba dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam cikin nutsuwa yake magana dan haka ba a so a same ka da hargowa da daga murya da ihu fa in sabahu ahad idan wani ya zage shi au qatala ko ya fada da shi falyakul ya ce inni sa'im azumi nake ana in an zage ka ba laifi ka kare kanka in an nemi ai fada da kai ba laifi ka kare kanka amma in kana azumi ka ce ba zan tsara kaina ba zan kare kaina ba so da abin da alfarmar abin da nake ciki na azumi an gane da haka wannan hadisi yana koyar da kai tarbiya kai mai azumi kada a same ka da maganganun batsa kada a same ka da hargowa mai azumi a same shi cikin nutsuwa cikin tarbiyya saboda wannan makarantar da yake cikin ta ta azumi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wa anhu qala daga abu hurairah Allah ya kara mishi yalda yake cewa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce man lam yada qawla zur wanda bai bar haramtacciyar magana ba bai daina yin ta ba wal amala bihi da aiki da haramtacciyar magana falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu to Allah ya bai da bukatuwar ya sa wato bai da bukatuwar ya bar cinsa da shansa inda har za a same shi daga maganganu waɗanda suke na haram ko kuma aikata abubuwan da suke na haram kina wannan ma tarbiya ne ana so mutum ya nisanci abubuwan da duk ba su dace ba lokacin da mutum yake azumi musamman kama harshe din nan da muka faɗa harshe din nan sai rusa ma duk abin da kake yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ko wata mata da aka ce masa tana da sallah da azumi amma tana cutar da mutane da harshe annabi ya ce rutan kenan duk wannan sallah da azumi ba su mata amfani ba iya harshen ne yana riga yana rusa ne yana rusa waɗannan ayyuka ne sannan al-muflis yawmal qiyama wanda zai zo wato ainihin hallasashen da zai zo ranar alkiyama ai zai zo da azumi da sallah da komi ko amma daga cikin laifukansa shatama haza wa qazafa haza kun ga shatama zagiye qazafa qazafi yayi an gane dukkan hidima ce ta harshe to annabi sai ce sai a zo a debo min hasanati abawancan hasanatu abawancan da kashe izafaniyat in suka kare sai a debo munanan su kuma sai a dora mishi sai a wuta da shi kinan na harshen mutum ya kokari ya kame mai harshensa an gane kaga mutum yana samun kuɗi kada ka ce wannan anya ko ba ma kidnapping yake ba ba ruwanka yau ba ruwanka babu tajassusi da tahassusi kai ta bibiyan mutane sai ka gano ya suke rayuwa an gane babun fi masail saumi gaba ta gaba wato babu fi masaila min saumi kenan babi dangane da mas'aloli na azumi masaila zai zama عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga abu hurairah Allah ya kara min shi yadda daga annabi sallallahu ke cewa kun ga abu hurairah duk hadisi sai ku jimi abu hurairah abu hurairah wannan abu hurairah me yasa zama abu hurairah lazumtar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma hakuri da yunwa cikin sa kuma da talauci sai ya tara karatu kullun sai a ce an abi hurairah radiyallahu anhu kina kama an kana son karatu akwai jajircewa akwai lazumtar malami akwai hakuri babu kuɗi ga talauci mutane sun tafi nema kai gashi nan baka iya sa sabuwar riga kowa ya sa sabuwar riga kai kana karatu kana fatan kai ma in kai karatu ne ko baka sa anan ba za ka sa a aljanna shikenan to sai an samu jajircewa sai an samu hakuri sai an samu juriya sannan ake samu mai karatu amma da jin daɗi da da passion da zaman daba da shan shayi daba shayi duk wannan ba zai sa ka samu karatu ba yawwa to daga annabi daga Abu Hurairah Allah ya kara mishi daga daga annabi sai yake cewa idan nasiya ahadukum idan ɗayan ku ya manta fa akala sai ya ci abinci yana azumi aw shariba ko ya sha abin sha kuma yana azumi ko falyutim masamu to ya cika azumin sa fa inna ma at'amahu Allah wa saqa Allah ne ya ce da shi ya sha da shi kenan mai azumi cikin mantuwa ya ci abinci ko ya sha to ainihin Allah ne ya ce da shi ya sha da shi azumin sa nan babu mai babu ramu ko a kansa har azumin nafila kuma yawa har azumin nafila na tashi da azumi musamman bisa ɗabi'a wani in bai saba litin da akan su ba ranar da ya ɗauka ranar farko aka samu an fi samu wannan matsala ko ko sai ya je kwankwaɗi ruwa musamman rana ta buɗe sai ya take cikinsa sai ya tuna to amma tambaya shi ne mutum ne ka san yana azumi kuma ka yana cin abinci za ka iya tunawa ina kuma wannan al'amuru bil ma'ruf ai in har ka sani zaka tuna masa cewa wani kana azumi fa wani kana azumi fa ba dai ka bakanta masa ko amma za a tuna mishi wa an laqit ibn sabira kina mas'ala ta farko kenan daga cikin masail na sau in ci da sha mantuwa babu laifi an gane ko ci da sha cikin mantuwa ba sa bata azumi wa na kuma ba ramuko yawa shine ba ramuko kuma wa allaqi ibn sabira radiyallahu anhu qala qultu ya rasulullah akhbirni an alwudu wannan sahabi laqit dan sabir ala kana mishi da ke cewa nace ya ma'aikin Allah bani labari dangane da alwala qala annabi yace asbig alwudu ka cika alwala wa khallil bainal asabi' ka wato ainihin tsatse fa tsakankanin yatsu lokacin alwala musamman yatsun kafa wa baligh filistin shaq ka kai makuradan shaƙa ruwa a hanci illa an ta kuna sa'iman sai fa yin azumi kake kina idan mutum yana azumi ba zai kai makura wajen mi shaƙa ruwa a mi a hanci ba saboda in ka kai makura zai bi hanya kuma zai wuce to ba a so mutum ya kai makura lokacin da yake mai alwala yake da azumi وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم daga Aisha Allah ƙara mata yarda take cewa annabi sallallahu ya kasance alfijir yana riskansa yana dauke da janaba ta iyalin shi sannan ya wanka kuma ya azumi wannan yake nuna idan kafin alfijir janaba ta kama mutum ko da bai yi wanka ba wanka ba sharadi bane na me daukan azumi da haka zai iya yin azumin sa koda ko bai wankan ba saboda wata lalura sai da rana ta fito kamar yadda malamai suke cewa da mace za ta yi tsarkin jinin al'ada kafin alfijir ya ya fito amma bata samu ta yi wanka ba sai bayan fitowar alfijir matukar ta dauki niyyar wannan azumin kafin fitowar alfijir din azumin ta yayi kusan shi azumin ramadan dole sai an dauniyar sa kafin fitowar mai alfijir yawwa wanda bai dauniyar azumin wata ramadan ba kafin alfijir ya fito bai da wannan azumi din an gane amma sabanin azumin nafila ka iya hantsi yayi kaga alamar yau hantsin nan fa haka za a kai shi sai ka ce a murza ta kawai mu haɗu da magariba an gane Allah ta'ala rufa mana asiri وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم sannan daga Aisha da kuma Ummu Salama wato Allah ta'ala ya kara musu yarda suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana mai wayan gari da janabar ba ta ba janaba ko ba wai mafarki ba sannan yayi mai yayi azumi na janabar iyalin shi amma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai sai wato ainihin ya azumi ko da ku hadithin ba aisha ta ce mana bai yi wanka ba sai da alfijire ya fito amma zai tsama na azumi waɗannan su ne masa'il da malam ya kawo ko hadita da suka shafi masa'il na siyam insha Allah ta'ala ga usul tashi a babu bayanin fadl sawmil muharram wa sha'ban wal ashhur al hurum Allah ta'ala mana dace wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina wa alihi wa sahbihi